أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi a yau muna ashirin da hudu ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta ashirin da hudu ko? da nau muka ce ashirin da hudu ga watan ramadan haka muka faɗa ko hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha tara ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya muna cikin aya ta ɗari da goma sha takwas a cikin suratun nisa karatunmu ya tsaya don haka insha Allah ta'ala a yau nan za mu tashi aya ta ɗari da sha takwas zuwa ta ɗari da sha tara a shafi na tis'in da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar sannan kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar a rayuwarmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomar mu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce wala udillan lahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم لآمرنهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
nan ana cikin bayanin idan ne wanda Allah ya tsine ma shine shedan ya ɗauki alƙawalin sai ya ɗibi wata jama'a wani kaso wani rabo daga cikin mutane wanda zai halakar to sai ya faɗi hanyoyin da zai bi ya ce wala udillannahum wallahi tabbat zan batar da su ga hanya ta gaskiya mutane sun santa amma ba su son binta ko ba haka ba da yawan mutane abinda ake gaya musu ba sun jahilce shi bane amma ba su jin daɗin aikata shi zaka ga mutum zai baka shawara ta gari amma shi bai iya yi da yawan mutane da suke baka shawara ta kwarai ko kyakkyawa su ba su iya yin haka sai mutum ya ce ma ka yi ma babanka biyayya amma shi bai ma babanka biyayya sai ka ga mace tana wa'azi ta ja aya ta ja hadisi ta ce ma mata su yi ma mazajen su biyayya amma kuma ita tsakaninta da mijinta in aka bincika sai a iske lamarin ba kyau ko ba haka ba za ka ga mutum yana wa'azi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akarmakallah kuma in ba a yi anniya ba sai a dawo a iske waɗanda yake yi ma wa'azi sun fi shi ƙoƙarin ibadar sun fi shi ƙoƙarin kamanta gaskiya to menene shedan ne awwara a zalik shi yasa yace wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum sannan wallahi sai na samu su guri duniya ba ta isar dan adam kullun dan adam yana da bukatoci daban-daban daban-daban in ya tashi daga wannan bukata zuwa wannan bukata abinda kake ganin shine wata tsiya a yau in ka same shi gobe sai kaga ba shine wata tsiya ba mai neman breve shi ce Allah Allah ka bani breve ni inda na samu breve alhamdulillah sai a zo a samu takarda ta birebe an gane ni waɗanda ba su san abin da an birebe ba saboda faransanci takarda ta secondary an gane ni jino secondary kenan mutum yana fatan ya samu wannan certificate bayan ya samu sai ce- an ce wani kai wani kai sa aka samu birbi sai ce kai ita birbi wani abu na ni shirmu tulo da birbi ka ji ta samuwa in ya samu baka ce Allah da ka ba ni baka ni shikenan ta ishe ni kuma a bashi babbar takarda ta baka takardar shiga jami'a haka wadansu za su fahimta ko ba haka ba da an cewa ne kai kai sa'a shikenan su kai bak Niger mutum dubu nawa da a- akwai mai mai bak Ka- gashi nan dai saboda dan adam kullum bai tunanin abin da Allah ya bashi ya gode ma Allah sai dai ya kafirce ma ni'imar da ya cin mata wannan matsala ce wala umanniyar nahum kenan shi yasa babu abin da ke isa dan adam in mutum ya samu kaza ya ce kaza yana son ya samu hakimi in ya samu hakimi ya rena in ya samu mai gari ya rena in ya samu sarki ya rena in ya samu minista ya rena in ya samu shugaban kasa ya rena domin zai rinka cewa dole shine zai ci gaba da mulki sai ya mutu kuma ba zai yi ma Allah aiki da mulkin nasa ba sai ya koma yana cewa mu idan muka ga dama a jami'ai aya sai ce a wannan aya ba zai yarda da ita ba kaga ai wannan fito na fito ne da ubangiji ko ba haka ba dan haka dai dan adam yana da guri babu mutumin da bai da guri a rayuwarsa an gane ni wasu burace buracen naka zaka samun ikon tabbatar da su da zartar da su da izinin Allah waɗansu kuma ba za ka iya ba sai ka mutu da guri duk yadda ka yi komi dubara ka komi wayonka komi iya lissafin lokacinka wallahi tallahi sai ka mutu da guri shi yasa ɗaya daga cikin nuhat ina ganin imamul farra ne ya rubuta littafi kan harafi guda shine hatta kun san hatta dai ko to yayi littafi kanta yayi bincike yayi bincike yayi shekara da shekaru bai kare ba yana kwance saman gado bai da lafiya kan gado bai da lafiya yana ganin cewa mutuwa ta yi kusa sai ya faɗi wata magana ya ce sa'amutu wa fi nafsi shay'un min hatta ya ce Allah zai karɓi raina amma har yanzu akwai wani abu cikin rayuwata na hatta wanda ban samu nazartar da shi ba harafi guda to kai kuma musan ko menene kake bincike akan shi ba wala amurannahum shaydan yace kuma wato zan umurce su fala yubatti kunna adhanal an'am za su wato yanke ko dandake ko datse adhanal an'am kunnuwan dabbobi ko kunnayen dabbobi ma'ana shine abin da yake son ya ce harka ta shirka wannan a sanya mata alama a nuna cewa dabba ce ta ba a hawanta saboda wani alkawali da suka ɗauka tsakaninsu da Ubangiji wanda Allah subhanahu wata'ala bai sanya musu shi ba ko ba haka ba wanda shine Allah subhanahu wata'ala ya bayani ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun waɗansu malamai suka ce a'a ko da yankawa aka yi in dai babu bukata don saboda kawai mutum ya yi niyya ya yi haka ya azabtar da ita Allah ya halicce ta daidai ya yi mata tawaya ya kawo mata tasgaro a cikin halittarsa wannan haramun ne don saboda zai rage masa kimar da har a wajen layya an gane ni an ce wadda adda kaza shin za ta yi ko ba za ta yi ba ko da za ta yi ladarta ba za ta kai wadda take cikakka ba mun fahimci wannan da kyau kenan tafsikul azanul an'am akwai wanda yana fitar da mutum daga cikin musulunci in an yi da niyyar shirka akwai wanda kuma haramun ne shari'a ta hana a aikata shi an fahimta da kyau ko shaitan yace fala yughayyirunna khalqa Allah sai sun canza halittar Allah subhanahu wataala jiya mun kawo maganganun malamai daban-daban fala yughayyirunna khalqa Allah za su canza halittar Allah har muka kawo wadansu riwayoyi da ake kawo na daga Imam Tawus da Imam Shafi'i kan cewa shi Imam Shafi'i kan wata riwaya wanda ban san ingancin ta ba cewa ba ƙuraishe ba ɗai yake da wani ba wajen kafa'a ta neman aure kenan ba ƙuraishe tana da darajar da sai ba ƙuraishe zai yi aure ta muka ce wannan mustashrikun da kuffar da waɗanda suke son suka ga musulunci zai zo su ɗauko wannan ko kuma wannan riwaya ta tsawus wadda take cewa ba zai halarci auren baki da fara ba ko baka da fari saboda wannan fala yughayyiruna khalqallah muka ce wannan ba zai shiga daga ciki ba dan ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata dan haka ba zai shiga cikin wannan ba ina fata kun fahimce ni to amma su turawa su da suka zo suka karkasa duniya akan launi ina fata an fahimce ni suka ce bakin mutum bai kai farin mutum daraja ba su ne suke kokarin su su dan yi kokari wato su yo farautar irin waɗannan ra'ayuka waɗanda ba su da asali ko ba su da ƙarfi a musulunci don su ce to kun ga yadda musulunci ya ce musulunci ya ce tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ɗaya bane kaga sai su nisantar da mutane daga cikin musulunci amma alhali mu sun zo sun bautar da mu sun kashe mu na iyayenmu an ɗauki kakakin da mu za a kai da su masu ƙarfi waɗanda su gina turai amma an dandake da yawa daga cikin su saman hanya don kar su je su yi ma matan turawa ciki amma ƙarshe wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin yau sai ga iyan bakaken mutane ƴaƴan bakaken mutane suna mulkar ƙasa wadda ita ce ƙasa mafi girma a duniya ta hanyar wato kere-kere da cigaba na duniya ko ba haka nan bane kaga ashe dandakan nan da an kai ba za su iya ma Allah subhanahu wataala wayo ba dan haka dai aka ce wannan riwaya ta Tawus ko da ta inganta ba hujja bace a musulunci ko ba haka ba kuma wannan riwaya ta Imam Shafi'i ko da ta inganta sai mu ce kuskure ne suna iya su kuskure ƴan adam ne dan haka ana iya amayar musu da ita amma kuma sai an bi sanadin wannan abin nan to wajen fala yughayyirunna khalq Allah muka ce yana doka ababe da dama to anan shine cewa akwai abin da canzawar halitta ne wanda an halatta maka shi mun ce shari'a ta ba da dama akwai wanda shari'a bata ba da dama ba to wanda akwai nassi yayi umurni ya wajabta to wajibi ne a canza in Allah yayi umurni kamar mi kamar yanka yin yanka ai canzawa ne daga cikin wasu wani wuri da wanda Allah subhanahu wataala ya halitta ko ba haka bane amma ya halatta don wajibi ne ba tun da an yi umarni an gane ni wanda kuma as sunna sai dauki matsayin sunna canza halittar Allah wato akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ya bincike na zamani a yanzu wanda shi na daga cikin fuqaha hay'atu kibarul ulama ta Saudiya kuma ana ganin yana daga cikin matasa waɗanda Allah ya ba ilmi sosai shine Muhammadul Mukhtar Shanqiti ya rubuta doctora a cikin al'ahkamul jirahatu tubbiya hukumce-hukumce na yadda ake yin wato kamar fashi koko wato abin nan fiɗa ta ɗan adam saboda ilimi ne wanda yake can da babu shi yanzu kuma ya zo to ya yi babi sosai ya yi bayanai sosai ya je ƙasashe ma daban-daban ba ma saudiya ba saboda ya tattauna da likitoci don saboda kada a samu kuskure wajen ba da fatawa ta shari'a wannan binciken yana da kyau amma doktora ba abu ne wanda za a iya zuwa a karanta cikin minti biyar goma kawai a tashi za mu dan ba da waɗansu abubuwa yake cewa akwai ƙa'ida guda uku kan waɗannan ababen na canje-canjen dukkan aikin da za a yi ba zai fita daga waɗannan ƙa'idodin guda uku ba in ma ya zamanto yana daga cikin at-tahsinat ko ya zamanto yana daga cikin ad-daruriyat an gane ni ko ya zama to daga cikin alhajat malaman usulul fiqh sun kasa wannan gida uku ka'ida ce mai kyau kai na da kyau ka santa don saboda in ka san wannan zaka iya samun ba da fatawa akan ababe da dama in an ce abdaruriyat shine abinda dan adam bai iya rayuwa sai da shi in an ka ce alhajiyat shine abinda dan adam yana iya rayuwa ko ba da shi ba amma zai wahala an gane ni in an ka ce at-tahsinat shi ne abin da ɗan adam zai iya rayuwa ba da shi ba bari mu ba da misali don ku gane ad-daruriyat abin da ɗan adam bai iya rayuwa sai sai da shi shine misali mu ce wato abinci ɗan adam yana iya rayuwa babu abinci ba zai yiwa ba shi yasa Allah ya halatta ma abin da ya haramta ma in babu wani abinci sai abin da ya haramta ba in an ka ce alhajiyat shine abin da ɗan adam yana iya rayuwa ba da shi ba amma yana da buƙatuwa zuwa gare shi in aka bar shi za a samu matsala shine misali kamar mu ce malaman da suka ce an haramta waɗanda suke ganin ƙaunar mutlaƙan hoto ko wani iri haramun ne ko ba haka nan bane to amma kuma akwai hala yanzu in muka ce ba za mu amfani da hoto ba za a samu matsala kuɗaɗen da muke amfani da su akwai hoto ko babu to yanzu an ka ce duk zaka sallah azhar sai ka fitar da kuɗi sannan ka shigo masallaci kai sallah zai yi dan adam ya an kallafa mai wannan zai iya yi amma akwai wahala ba kowane lokaci zaka iya wannan ba at-tahsinat shine abinda ko ba da shi ba zaka iya rayuwa ina fata an fahimce ni kaman misali a ce amfani da wata na'ura ba dole bane sai kai amfani da wata na'ura kana da bukatar zuwa wata aiki da wata amma ba dole bane kana iya karayu ba tare da ita ba to shi fashin nan ko canza halittar Allah in ya zamanto cikin daruriyat ne to ya halatta daruriyat misali a ce mutum ne yana da wata matsala gabashi tana bukatar za a yi mata operation in ba a yi mata operation ba abin zai yi na so zai zamanto sanadiyar halakarsa to in an tabbatar da wannan kaga ya zamanto daruri dole za a yi mishi an fahimce ni kaga a ce an cire ma mutum hannu an canza halittar Allah amma in an gano akwai wani ciwo wanda in ba a yanke hannun ba zai mutu kaga ya zama mutum cikin mi cikin ad-daruriyat alhajiya shine wanda in ba a yi ba mutum zai ci gaba da wahala a gano kana da wata cuta a ce ba to zaka iya rayuwa amma dai ƙara a yi maka fashi a fitar da ita amma in ba a fitar da ita ba za ta wahalar da kai amma ba za ta kashe ka ba kaga ya zama mutum cikin mi cikin alhajiyat sannan akwai at-tahsinat to akan haka ya rarraba su ɗai bayan ɗaya ta yi bisu ya yi bayanin su don haka dai a takaice idan mutum ya dubi wannan littafin zai samu fa'ida da dama sai dai canza halittar Allah yana da sifofi da dama kamar yadda muka gaya muku sannan akwai ƙaziyoyi waɗanda suna da muhimmanci waɗanda shi malam ma ina ganin akwai qadiyya guda wanda bai tsarruki zuwa gare ta ba an gane ni shine qadiyya kun san canza ana ganin cewa ba za a iya canza ba dan adam zuciya ba ko ba ka da bane muna ganin da da an faɗa sai ka ji mutane sun ce kai wannan ai kafirci ne a ce an canza ma dan adam zuciya abu ne wanda ba zai yiwa ba ko ba haka ba amma yanzu da ilimi ya ci gaba abubuwa ne wanda can da yanzu mutumin da ya shekara ɗari uku ko ɗari hudu aka ce mai akwai wani abu wanda zai ɗauki mutum dubu ya tashi da su ya yi tafiya ya ci kilomita dubu in an ce mai akwai wani abin zai karyata ko ba haka ba yau gashi Allah ya kawo mu amma ci gaban da aka samu kuma ko yanzu ta fannin likitanci ya kai inda ana iya canza ma dan adam wata gaba a fasa a canza ma mutum koda a canza ma mutum hanta a canza ma mutum kaza to haka kuma za a iya canza ma mutum zuciya to malam da ya zo nan sai yayi bayanin za a iya canza zuciya to amma bai bayanin menene hukuncin ta a shar'ance ba dan nan qadiyya ce mai matsala sosai lokacin da aka ce za a canza ma mutum zuciya akwai hatsari hatsarin kuma ni abin da nake gani da sauran ƴan uwa ɗalibai da suke bincike kan wannan al'amari shine cewa shin idan aka ce zuciyar mutum ba sai zai mutu sai aka ce a canza mai wata zuciya shin nan ko ashe ba a kashe ɗan adam ba saboda mi saboda cire wata zuciya a sanya wata zuciya kamar an kashe waccan zuciya ne ina fata kun fahimce ni kaga nan dole ya kamata malamai su yi taka tsantsan wajen ba da fatawa a wannan wurin abu na biyu shin menene hukuncin mutumin da aka cire ma zuciya shin shi ne ko ba shi bane don ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb to in aka dauki zuciyar mutum aka cire aka sanya mai ta wani shin wancan kashe shi aka yi koko yana raye sannan shin yanzu wancan wani mutum ne yake raye na farko koko na biyu kaga nan tambaya ce da ya kamata mu yi sannan shin yanzu idan aka cire zuciyar mutum aka sanya ma wani idan musulmi ne an gane ni aka cire zuciyar shi aka sanya ma kafiri shin kafiri ne koko musulmi ne koko aka ciro ta kafiri aka sanya ma musulmi shin musulmi ne koko kafiri ne qadiyya ce wadda wallahi tallahi mu dai ba mu cewa komai dan saboda almajirai muke amma dai mun hango abin da a can da nesa in mun ga abin da bai muni ba sai mu yi kwana mu yi gudu Allah ya taimake mu don haka dai haramun ne canza halittar Allah kamar yadda yanzu ake nan ga aikatawa ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan ƙasar Amerika Michael Jackson wanda ya rasu a ƙarshe an ce ya musulunta a ƙasar Dubai ko ba haka ba da bakin mutum ne ɗan ƙasar South Africa ne daga baya ya canza wato fatar jikinsa gaba ɗaya mai da ita fara ko ba haka nan bane sannan an samu wata ƴan ƙwallo ta Najeriya wanda yake tana ƙwallo an gane ni ta canza halittarta saboda tana da ƙoƙari ta ga ya kamata a ce saboda kuzarinta ta koma namiji ko ba haka ba sai ta je a ban sani ba ko america ne cikin kasashen turawa aka cire al'aurat ya mace aka sanya mata al'aurat da namiji ina fata an fahimce ni kaga fala yughayyirunna khalqallah lokaci ya zo wanda zamu ganin waɗannan ababen ina fatan kun fahimce ni sannan kuma akwai wani ɗaya daga cikin ‘ya'yan manya-manya masu kuɗi na ƙasar Amerika ya yi ƙoƙari yana namiji shekara talatin ya ce kai shi zama namiji ya ishe shi ya kamata a mayar da shi mace ya je aka mishi operation aka canza aka cire wato al'aura ɗa namiji aka sanya mai ta ‘ya mace sannan aka sanya mishi wani sinadari wanda shi ne yake tasiri ga tafiyar ‘ya mace da muryarta da komai ya koma ‘ya mace ce yana son ya taɓa rayuwa guda biyu ya ji wannan ya ji wancan. Allah subhanahu wata'ala ne mu mai kyau sannan kuma yanzu ilmi ya kai inda ana iya maida mutum dogo ya koma gajere gajere ya komo dogo suna yin wannan za a zo a cire kashin mutum a hada to shin wannan ya halatta ko bai halatta ba za mu zo mu gani mun ce in an diba cikin yana cikin daruriyat wanda ya zama to gajere kwarai yana da hali in ana ganin ya halatta za a iya kara mishi a ƙara mishi wannan dai abubuwa ne waɗanda zamani da ya kawo su tanda za a iya ƙaryata su ko a kafirtar da mutumin da ya zo da wannan magana don haka fala yughayyirun na khalqallah za su canza halittun Allah su dan daudu duk ana ciki an gane namiji ne ya koma mace ko mace da take son ta koma namiji duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce Allah ya tsine ma waɗannan mutanen ƴan uwa dai a takaice bayannan suna da yawa za mu barku da bincike cikin littattafai da abin da malamai suka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya riki shaytan waliyan masoyi majibincin labari min dunillahi yabbar Allah subhanahu wa ta'ala faqad khasira khusranan mubina haqiqa yayi hasara hasara wanda take bayyananna wanda hasara ce babu iyaka gare ta an gane ko sai Allah ya ce ya'iduhum wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
Allah subhanahu wata'ala ce ya'iduhum yana musu alkawali mi shaitan yake muna mutane alkawali alkawali na ƙarya yake yi musu ko ba haka ba dan haka Allah subhanahu wata'ala ce ya'iduhum yana musu alkawali na ƙarya ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shi ko Allah yana muku alkawali na mi na gaskiya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim sannan shedan yana muku alƙawalin za ku ci nasara ko ba haka ba duk mutanen da suke akan ƙarya shedan yana musu alƙawalin za su ci nasara shi yasa sai turawa suna ganin suna iya canza alƙur'ani sai masu kuɗi suna ganin cewa in malamai ba su bi su ba addinin Allah ba zai ci gaba ba mai mulki yana ganin a'a in ba an bi ta karkashin shi ba addinin Allah ba zai ci gaba ba wani malami saboda yana da ilimi ko yana da jama'a bayansa yana ganin cewa shi yana iya kawo ma addinin Allah tarnaki ko ya kawo tasgaro cikin addinin Allah wannan duk shedan na yake ma wannan alƙawari alƙawari ya ce kai in ba haka ba bai yi wannan ƙarya ce an gane ni a'a wannan duk alƙawalin da shaitan ya ɗauka ma ba zai cika ko guda ba Allah ya faɗa duniya zai barra daga gare ka lahira zai barra daga gare ka kaga makaryaci kenan kamar sali shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin haka yayi quraishawa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين نن دنيا يا غدو يا بركة لا نتاشن القيامة كما زي غدو يا بركة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم دنيا يا بر يا بركة لاهرة يا بر يا بركة شيء صدوم ما باك ممون الشاورة كتوكا كان قدين كما ياتي مكيكني والله رد دوك فات أشكي مصيبة زي تفيا بركة ƙara ka rike abokinka mai gaya ma gaskiya a yi faɗa a shirya a yi faɗa a shirya za wata rana za ku cimma nasara amma a tafi ana munafuntar juna ba a gaya ma juna gaskiya kai ka ɓaci babanka abokinka ya shiru shi ma ya ɓaci baba ne shi ma ya shiru wai ba a so a ɓata ma juna da rai to wata rana sai an rabu wannan ba soyayya ba ce idan mutum ya zagi mahaifin shi ko malamin shi ko yayi abin da bai dace ba in dai soyayya ce ta Allah to za a gaya ma juna gaskiya in an yarda a tafi haka a tafi in ba a yarda ba a bari amma ba so bane mutum ya kuskure ka kyale shi to su kuma mutane da suka so kenan in sun shiga gaba wanda kasan liman in yace Allahu akbar a ce Allahu akbar in yace sami Allahu liman hamdahu a ce rabbana wa lakal hamd in yace Allahu akbar Allahu akbar haka da mutane suke son a su ba a ce musu sun yi kuskure ba a nuna musu inda sun kai kuskure domin su sun kai kimma sun san komai sun san ko duk kowane irin abin da ya dace sun san lokacin da ya dace a yi shi kuma su ba sa yin kuskure ba sa mantuwa komai da suke yi ɗari bisa ɗari daidai suke yin shi banda Allah wa isa ya ɗauke wannan sifa ya kamata mu ji tsoron Allah mu gaya mu juna gaskiya Allah subhanahu wataala ce ya'iduhum yana musu alƙawali wa yumannihim sannan yana sa musu gurace gurace waɗanda su ne wato kun san mota ba ta tafiya sai da ni sai da isans ko sai an sa isansi ko hetar masu cewa hetar in babu hetar mota ba ta tahiya to guri shine hetar na rayuwa shine isansi na rayuwa tugara iya ce u'allilun nafsa bil amali arqubuha ma adyaqa al aish laula fushatul amali yace u'allilun nafsa wato daga ta'illa ne shine abincin da ake ba yaro in yayi kuka sai mamma ta ajiye dan abinci a dan faskata a dan kusguta mai a bashi in yayi kuka yayi kuka an jima a bashi saboda an so a cigaba da aiki to shi ake ce mata illa yace u'allilun nafsa ina mara ina lallashin rayuwata ina ba ta guri kadan kadan tana tafiya kafin ta kai ta kai lokacin da za ta mutuwa an gane ko bil amali da gurace gurace in da kai ga wannan sai in ce wannan nake so in da kai ga wannan sai in ce wannan nake so yace ma adyaqal aishi laula fushatul amali menene ya fi rayuwa kunci in ba da wato wato yalwan nan ta guri ba in gurin kana da yawa an gane ne sai zaman to kana burin ababe da dama sai kaga kana aiki mai yawa amma mai son ya nemi tuwo ya ci kawai shikenan sai kaga rayuwa sai ta tsaya bakin fada shi yasa gaye shi abin da yake so ya ci tuwo ya huta ya bacci bai da guri na kwarai wanda yake son ya gina masallaci ya gina makaranta ya yi shugabanci sai ka iske ayyuka sun yi mishi yawa kenan gurin nan shine yake motsar da dan adam shine yake harraka shi zuwa ga aiki in kana da guri kaɗan so sai zamanto aikin ka dan kadan ne in kana da buri mai yawa sai ya zamanto aikin ka mai yawa ne mai son ya haddace alqur'ani burin shi ba ɗaya yake da mai son ya haddace bakin sabbi ce to mu dai ba mu samu mu kama bakin na sallan nan dai mu kama abin da muka kama kaga burin su ba ɗaya bane ko ba haka nan bane wayumallihim yana sanya musu burace-burace na ƙarya waɗanda ba akan ilmi ba akan imani aka gina su Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba komi shaytan yake musu alƙawari ba sai rudi sai ƙarya abinda ba gaskiya ba ya mai da shi gaskiya saboda yana ƙawata musu ayyukansu in ka aikata sakon Allah ya nuna ma shine abu mai kyau shine wayewa shine gaba shine ci gaba in kuma baka aika in ka aikata abin da bai da kyau ya ce ma akwai wahala mutane za su yi gaba da kai in kana son addini kaza kaza kaza kaza kaza sai ka ji mace ta ce ni wallahi ina son miji amma ni ban son ban son dan izala kuma ban son mai kubli ni na son a bar ni in sai inda na gada ba amma in zo arme kawai mutum ya sa ni gidan kaso ka ji gidan kaso za a saka wa ya sa shi gidan kaso Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula Allah ya saki sai an ce mata to Allah ya saki gidan kansa ce a ni ba haka ne nake nufi ba to mijin ki shi yace ya karna fi buyutikum ni ne magana ina fata abinci ne gurur kenan dama kuma Allah subhanahu wataala ya kire shi wato ma'abucin rudi ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur an gane ni rudi shedan da yake rudi yazo ya kawo maka kuma ko cikin addini yana zaka koyi rude ka zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ina fata an fahimce ni wa idh yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura saboda ba su yi imani ba amma masu imani su sa Allah ba zai ruke su ba amma shedan shi zai ruɗe ka to me yasa aka ce wa gharratuhumul hayatud dunya kuma wani lokaci an ka ce shedan shine ya ruɗe su ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ko ba kana bane an ka ce wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shin shedan ne ya ruɗe su ko ko rayuwar duniya ce ta ruɗe su a'a aslan shedan shi ya ruɗe su sai ya nuna musu rayuwar duniya tana da kyau sai ta rayuwar duniya ta ruɗe su ina fata ku fahimce ni wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko ba haka ba fa saddahum 'anis sabili fa hum la yahtadun Allah ya shirye da mu sai Allah ce ulaika ma'wahum jahannam
ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ula'ika, waɗancan waɗanda shaiɗan ya ruɗa, waɗanda suka bi shaiɗan suka yi masa biyayya suka kafirce ma Allah, aka je aka yi sharholiya, an ka ji daɗi, an ka yi wasan bushasha, ula'ika ma'uwahum jahannam waɗancan makomansu ita ce wuta Allah ya tsare mu da makomanmu ta kasance wuta wala yajiduna anha mahisa ba su samun mafaka don ba aba Allah rashuwa babu wani mai ƙarfi wanda ya isa ya tsamo ka daga wuta afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fin nar wara al mujrimuna an nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa sannan babu wanda yake da ƙarfi saman na ubangiji wanda bai zuwa ya fita fitar da kai wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira sannan Allah subhanahu wataala ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alayka albalaghu wa 'alayna alhisab aw lam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala ce walladhina amanu
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وأن سكي إيماني إيماني يندرك النيب شدة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية sannan Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar dan haka wallazina amanu shi suka yi imani da mi duk abinda Allah ya ce ayi imani da shi su sun yi imani kullun amanna kullun min ind wato warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina sai su saka ma Allah abinda yafi karfin hankalin su ba su cewa a'a wannan abin ya saba ma hankali a'a shi Allah ba ga mai haka nan allazina yu'minuna bil ghaibi abinda baka gani ba za ka yi imani da shi shi yasa Allah ya buɗe da shi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib amma wanda zai cewa ba zai imani ba sai da abin da yake gani to wannan mutumin ko dai ya zamanto kafiri ne ko kuma ya zamanto imanin shi yayi karanci domin fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun akwai abin da baka gani ko ba haka nan bane to kai ka ce sai abin da kake gani zaka imani da shi an samu matsala daga nan ne yan falsafa sun ka haukace don ba su gane sun haukace ba wani bature da yana karantar da falsafa a cikin aji wai shi filozofi ya karanta sai yana son ya kawo theory paske kun san suna karantar da yara eske dieu exist wai eske akwai Allah sai aka zo sai dauko wai shi na so shi kawo nazariya an gane ni sai dauko big abin suke cewa biro yace wannan menene sai an kace biro ne ya taba table yace wannan menene an kace table ne ya taba rigarsa yace wannan menene aka ce riga ce yace to ina Allah yace babu Allah akwai wani daga cikin dalibai sai ya tashi ya ɗauko ce wannan mine ne aka ce biro ne ya ce wannan mine ne aka ce table ne ya taɓa wannan malamin nasu ya ce wannan mine ne aka ce malamin su ne cica uban karatu ya ce to ina hankalin mushe ina hankalin cica an ka ce ba a gani ne ya ce to kenan cica bai da hankali kaga ba hukaci ba wallahi ya samo shi wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannatin za mu sanya su aljanna ko ko aljanna daban-daban wadda tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin aljanna har abada wa'dallahi haqqan alqawlin Allah gaskiya ne Allah baya saba alqawli amma dai dan adam shi yake saba alqawli ko ya saba da gangan ko ya saba ba cikin son ransa ba ya kasa bai da ikon da zai yi ko ba haka ba to da haka in mutum ya saba alkawari akan kasawa ba za a zarge shi ba don mi don saboda sai da ikon a aikata ake yi mutum ne ya yi maka alkawarin zai baka wani abu sai kuma abin nan bai samu ba to kaka ga laifinsa domin mi domin yayi iya kokarin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ba mu fahimci wannan ka'ida ba wallahi za mu samu matsala da mutane da dama domin wani ba cikin son ran shi bane ya saba maka alkawari ya yi iya kokari ne ya kasa to ka gane cewa dan adam ajizi ne amma mu ko abinda ake so a'a ko wa dauki alƙawari ɗari bisa ɗari zai iya cikawa a'a sai a kalla in akwai uzuri sai a karɓi uzurin sa ko ba haka ba in babu uzuri kuma sai a san ƙarya ce ya aikata foran dai mu dan haka wa'adallahi haqqan alƙawalin Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila an gane ni wane ne yafi Allah gaskiyar zance wane na mafi gaskiyar zance daga ubangiji babu shi an gane ni sai ai hasara can akwai wa man asdaqu min allahi haditha aya ta gabata fama lakum fil munafiqina fi atayn wa man asdaqu min allahi qila shine na biyu sai zamanto laysa bi amanikum zai zo bayan sa sannan hadisan yana nuhin zance ƙilan yana nuhin zance wannan ya nuna cewa in ji malaman aƙida Allah subhanahu wata'ala yana magana wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah sannan mutane suna magana amma yadda zatin ubangiji ya bambanta da zatin mutane haka ne kuma maganar Allah subhanahu wata'ala ta bambanta da maganar ɗan adam dan saboda nan ne za a zo cikin aqida a watsar maka da hankalinka abu na biyu man asdaqu min Allah kila wa ya fi Allah gaskiyar zance ita gaskiya abu ne wanda yake jinsi guda ko ba haka nan bane yanzu idan wannan ya faɗi magana wannan ya faɗi magana wannan yayi gaskiya wannan yayi gaskiya ai ba a cewa gaskiyar wani ta fi gaskiyar wani ko ana cewa haka nan to an ce wa man asdaqu min Allah qila idan kuma Allah ya faɗi magana wani ya faɗi magana gaskiya ce shin ana nufin ka Allah ta fi ta wannan ko kuka a malamai suka ce eh ana iya cewa gaskiya wannan ta fi wannan gaskiya in an kalli wanda ya faɗi magana domin ilimin mutane kansu ba ɗaya bane ko ba haka ba ƙoƙarinsu ba ɗaya bane sanin hakikanin al'amari ba ɗai ba ne, yana yiwa mutane biyu su ba da labari, duk su zamanto gaskiya amma guda ba gaskiya ba ne. Ina fata an fahimce ni, yanzu misali wani ya zo ya baka labarin abin da shi haka aka gaya mishi, wanda ya gaya mishi labarin nan shi ya yi imani da shi, ya yarda da shi, kuma duk ababen da ke nuna cewa wannan mutumin yana da gaskiya yana da gaskiya sai ya zo ya gaya mishi labari sai ya karɓa amma alhali ƙarya yi. Kaga kai lokacin da zaka ba da wannan labarin baka san mutumin makaryaci bane kai iya kokarin ka ka bada labari ashe waɗanda suka ga hakikanin al'amari ashe ƙarya yayi kaga dukkan ku gaskiya kuke yi amma fi haqiqatul amri akwai ƙarya cikin magana ina fatan kuna fahimta ta da kyau don haka shi Allah subhanahu wataala komai ya kiwaye shi da sani shi yasa dole za a cewa gaskiyar ubangiji tana gaban gaskiyar kowa ko ba haka nan bane da mai kaya da wanda bai da kaya wa da gaskiya mai kaya adda gaskiya in kai ranci kace sai ka sai da kayan mutum shi adda abin shi ko da ya wakilta kace bai sai suwa ba ai kaga kai ta ka tashi za ta yi Allah ya ce laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab
laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujz bihi ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا malamai suna kawowar asbabun nuzul akan wannan aya cewa wata rana da musulmai da ahlul kitabi an yi jayayya an samu sabani faqala ahlul kitab sai ahlul kitabi suka ce ma musulmai nabiyuna qabla nabiyikum annabi mu ya gabaci annabin ku annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba wa kitabuna qabla kitabikum littafin mu ya gabaci littafin ku at-taura tana gaban alqur'ani ko ba haka ba wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan sannan kuma su ko musulmai sai suka ce sai su yahudawa suka ce da cewa fa nahnu aula billahi minkum mu fi cancanta mu samu kusanci ga Allah ko rahama Allah daga gare ku qala al muslimuna su ko musulmai suka ce a'a nahnu aula billahi minkum mun fi cancanta mu zamanto kusa ga ubangiji wa nabiyuna khatimun nabiyina annabi mu shine cikamakon annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima wa kitabuna yaqdi ala al-kutub allati kanat qablahu shi kuma littafin mu ya kasance shine mai yin hukunci shi zai bayanin abin da ke gaskiya cikin littattafan da suka gabata wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi alqur'ani shi ke gaskata su abin da zai gaskata wanda a cikin at-taura da injila gaskiya ne wanda ya ƙaryata kuma sun canza shi ƙarya suke yi ba don Allah na ƙarya ba su ne suka canza shi ko ba haka ba sannan kuma shi alkur'anin ya tattaro duk wani sifa mai kyau duk wata shari'a mai kyau wadda akwai cikinsu an kawo ta qur'ani ya tattaro ta kuma ya kawo da abinda basu zo ba kaga kenan sai zama to alkur'ani shine gaba to wannan shine abinda malamai suke kawowa na cewa shine dalilin da yasa wannan aya ta sabka an yi jayayya ta ahlul kitabi tsakaninsu da musulmai amma malamai suke cewa a'a kullum akwai wata ka'ida cikin sababun nuzul al-ibratu بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ابرا abinda ake kallo umumul lafz in lafazi ya shafi kowa da kowa to zai dauki kowa dan alqur'ani na kowa da kowa ne ko ba haka nan bane ba a kallon lafazin wane shi kadai ne in kana son ka gane wannan misali aya ta li'ani akwai mutanen da ta sabka akan su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu wani in ya samu matsala da mata tai za su yi li'ani misali to yanzu in ba mu yarda da al'ibratu bi umumin lafzi ba la bi khususis sababi sai dai mu aje waɗannan ayoyin mu jira sai an saukar da waɗansu ayoyi sannan mu yi mishi hukunci ina fatan kuna fahimta ta wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma idan muka ce ba za mu yarda da al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ba sai mu ce to waɗanda suka yi sata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yanke musu hannu su kadai ne za a yi amfani da wannan aya yanzu kuma muna jiran sai an saukar da wani hukunci amma a'a alqur'anin ya sabka yana bayanin mutanen da suka gabace mu yana bayanin mutanen da ya sabka a lokacin da wato lokacin da yake sauka suke a raye yana bayani akan halayensu sannan kuma zai yi bayanin mutanen da za su bayan su har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa yana da kyau in kun ji malamai suna faɗin magana sai ku a wannan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab a ina aka samo ta menene dokokin ta menene ka'idar ta a'a ilimi ne an wato mai zaman kanshi sababun nuzul shi yasa imamu suyuti yayi littafi lubabun nuqul fi asbabin nuzul sannan kuma imamu wahidi shi ma yana da asbabun nuzul ibnu hajar al-asqalani yayi littafi cikin asbabun nuzul al-ajab al-ujab sai dai bai samu karasar da shi ba Allah subhanahu wataala yasa kilan ya shagaltu da su ayyuka har Allah mai rusa bai karasa wannan littafin ba amma ilimi ne mai mai zaman kansa wani ɗalibi na gaya muku cewa a ƙasar sudan ya rubuta magister akan asbabun nuzul yadda za ka bincike ka gane ya ake tacewa ya ake gane wanda ya inganta ya ake jam'u baina asbabin nuzul shin shina yiwa ayoyi biyu su sabka kan hukunci guda yana yiwa ya zamanto hukumci guda ne amma an sabkamar ayoyi masu dama masu yawa wannan ya inganta wannan bai inganta ba wata hanya za a bi ilimi ne mai zaman kansa dan haka ba ƙaryatawa za ka yi ba in ba kai karatu ba ka je ka yi karatu ka yi bincike ka gane abin da malamai suka faɗa ba ka koma gefe ba kana ƙaryatar da abin da malamai suka faɗa wannan ba kowa kake halakarwa ba in ba kanka ba kai ba kai karatu ba baka iya larabcin ba baka san qur'anin da kyau ba baka san hadisan ba baka yi bincike ba amma kullum malamai suka faɗi magana suka ce ba haka bane to daga ina kuma kai wa ma ya yarda karatunka na farko ka bari har a yarda karatunka a tattauna da waɗanda suka yi karatun don saboda ko mutum ya yi ilimin shaɗan na iya yaudara sai ko ba haka nan bane malamai da dama shaɗan ya yaudare su malamai yahudawa shaɗan ya yaudare su ko ba haka nan bane malaman kiristoci shaɗan ya yaudare su kuma ko yanzu muna raye muna ganin malaman da suna raye tare da mu amma shedan ya yaudare su ba Allah suke yi ma aiki ba to kaga ashe ilimi ba shine hujja ba da mutum yayi karatu a ce a'a da ya faɗi magana za a karɓe ta ko ba haka nan bane don bai tsere ma shedan ba shedan na iya wasa da hankalin malami tunda shi ba malami dan adam ne shedan yayi kokarin ya batar da annabawa balle kuma wani mutum yana da kyau mu fahimci wannan sai malamai suka ce Allah ce laisa bi amaniyikum al'amarin Allah al'amarin addinin musulunci laisa bi amaniyikum ko ko laisa bi amanikum a qira'a ta Abu Ja'far domin shi Abu Ja'far duk inda kalima ta amani tazzo to shi yana karanta ta da takhfifi ne sai ce laisa bi amanikum an gane ni don haka wato duk inda wannan kalima ta zo a cikin qira'a ta Abu Ja'far za a khaffafa ta laisa bi amanikum wala amani ahli kitab kaga qira'a ta jamhur laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab laysa bi amaniyikum al'amarin ba kamar yadda gurin ku yake ba ku musulmai in mun dauka ko ko laysa bi amaniyikum ba kamar yadda burin ku ba yake ya ku larabawa da kuke iddia'in cewa ku ne kuke wato annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku yake ko kai sallah ko baka yi sallah ba aljanna zaka ko ko kuna guri kan kuna addi akan addinin annabi Ibrahim amma kuma ba akan gaskiya kuke ba don kun saba mata farkin annabi Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin sannan kuna cewa ku kuke ma dakin Allah hidima ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-narihum khaliduna wannan aikin Allah bai so ne ko kai gurin cewa zaka shiga aljanna ba zai saka aljanna ba wama kana salatuhum inda al-baiti illa muka'an wa tasdiya ba ruwan Allah da wannan sallah sannan ba ruwan Allah da kai balarabe ne ko ba balarabe bane inna akramakum inda Allahi atqakum ko ku kuna cewa ku ba za a azabtar da ku ranar tashin alkiyama ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin wannan guri ne in mun dauka na abin da su larabawa suke faɗa ko dan alqur'ani sarka zamanin su su kuma musulmi wannan abin da suka gaya ma wato ahlul kitabi na cewa annabin su yana gaban waɗance ne wala amani ahlul kitab kuma al'amarin ba yana da alaka bane da burin su wato abin nan yake su da ahlu kitabi ma abu littafi domin su ma suna da burace burace su da suka dauka suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu kamar matsayin yadda mutum yake girmama ɗansa yake jin tausayin sa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu yake yake abin nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce a'a wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ko ko a koma gefe ya ce a ai dada babu mai shiga aljanna sai mutumin da yake akan addinin yahudanci kuma ba yahude ne sannan kuma koko da yake akan addinin kiristanci wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin jahille daga cikin su sai su zamne su ce an ce duk ba yahudi zai shiga aljanna wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun sannan kuma mutane suna nan ba su aikin Allah amma suna nan suna jira Allah ya dauke su aljanna ya kai su kawai a watsa kowa ya ji dadi to ba haka bane ba gurin musulmi ba ka ce kai musulmi ne wai hujjar ka kai baka sallah mamaka musulma ce babanka musulmi ne ko baka yi sallah ba za ka aljanna wannan magana magana banza ce aiki ake bukata cikin musulunci wannan shine ya bambanta addinin musulunci da kowane addini saboda mafi yawancin addinai waɗansu ana gamawa da shi addinin yahudanci sai ka zama yahudi da za ka shiga yahudanci ka bauta ma Allah ka mutu da jahannama zaka don saboda kai ba yahudi bane su ga ka'ida addinin su sai mutumin da yake ba yahudi shi yasa radda kake kana yawo a duniya ka taba ganin wurin ibada na yahudawa a kasar da babu yahudawa ba ka samu in ka ga wurin ibada na yahudawa to tabbas akwai yahudawa a wurin don su a addinin su a aqidar su idan zaka shiga addinin yahudanci ka bauta ma Allah irin yadda ya kamata a tsarin su to da zaka mutu jahannama zaka dan lan yadkhulul jannata illa man kana hudan to hudankin nan sharadi biyu gare shi sharadi na farko ya kasance kai mahaifinka da mahaifiyarka yahudawa ne sannan kuma ka bi addinin yahudanci kaga abin akwai matsala kaga shi yasa yahudanci ba wanda zai shiga yahudanci babu addinin musulunci shi kadai ne addini na gaskiya inna akramakum inda Allah atqakum nan aiki ake bukata duk wanda ya saba ba wannan a ka'ida a cikin addinin musulunci ya saba ba musulunci shi yasa ba za a ci gaba ba sai mun rike wannan ka'idan mu ya aiki da cewa imani da ake bukata malamai sun kace laysal imanu bitahalli imani ba da kawa bane ake gane mai imani kawa ba ta isa dan ka ɗauki sifofin musulmi suna da kyau ka bar gemu ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza Allah ya umarni da wannan ko ba haka ba tunda Allah ya ce a yi mu yi ana buƙatar wannan amma bai isa dan saboda akwai masu sifofin munafukai waɗanda suke zakkuwa da sifa ta mumin ne wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum kaga hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun burge shi saboda sun zo da sifa ta masu imani dan haka wannan bai isa an gane ni wala bit tamanni kuma ba da guri bane ake samun imani kai zamne kana kwancin ka kana jira akai aljanna ko ko kamar yadda wani mawaki yake zuwa ce a'a wai anniyar kowa ya zama ne aljanna ta mai rabo ce ko ba haka ne yake cewa ba yace aljanna ta mai rabo ce kenan ko baka yi sallah ba ko baka yi zakka ba tunda dai shikenan jaral qalamu bima sabaqa zaka shiga aljanna to bismillah ai waƙan ma da yake yi ya kamata ya je gida ya kwanci ne idan Allah ya nufi wannan waƙar za ta yin kanta shi da kanshi zai je wannan waƙar ta zo ta yi kanta tunda haka ne ake aiki amma shi ba zai yarda ba walakin sai dai shi imani ba da tabanni bane ba da tahalli bane ma waqara fil qalbi abinda ya tabbata a cikin zuciya shine waqara daga abinda yake da nauyi ne ya tabbata kenan fal hamilati wiqra shine waqara fil qalbi yayi nauyi a cikin zuciya ya tabbata wa saddaqahu al'amal aka yi aiki mutane suna zuwa jam'in sallah asuba suna yin sallah azhar cikin lokaci la'asar cikin lokaci maghriba cikin lokaci isha'i cikin lokaci inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wadanda ba su yin sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya kaga wanda yake so sallar sallah kaji inda za a tashi yal kauna gayya kai ko kana nan kana yin abin da kaga dama kana cewa wai kai aljanna zaka shiga saboda babanka yana sallah mammanka tana sallah waye waye to al'amarin nan dai a dai duba da kyau sannan malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa duk mutumin da ya kira yadda abu ba haka bane za a bashi domin inda haka nan ne da mutum ya ce ni adda abu kaza nawa ne a bani sai a bashi a'a sai Allah ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab sai an nemi hujja sai an nemi dalili in ka ce kaza a addinin musulunci idan kai malami ne kabba mutane fatawa so jahilai su ba dole bane su tambaye ka dalili ko ba ka ba amma almajirai waɗanda suke fahimtar dalili in ba su san shi ba za a sanar da su malamai waɗanda suke tsaranka sun yi karatu kamar yadda kai karatu suna iya fahimtar dalilin to ka ba su dalili shi yasa kuke ganin addinin yanzu in muka duba ya sha bamban da addinin da da mafi yawancin mutane ba su karatu da mallan ya bada fatawa za a je a yi aiki wannan haka ne ana bukatar haka tunda mutum bai yi karatu ba yanzu kuma matasa sun yi karatu zancen ka fito gidan rediyo da mai zuwa gidan rediyo shi ta da fatawa in an yi fatawa dubu sai ya bada amsa dubu ko ba ka da bane yanzu duk sun daina zuwa gidan rediyo da gidan TV saboda da ka faɗi fatawa sai a ce ina hujja in ka kawo aya sai an bincika an ga fasara da kai mata daidai ne in ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai an bincika an ga ya inganta ko bai inganta ba ba haka na aka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba kowa take yi baki lokaci ne yayi akwai ilmi akwai bincike duk da malaman duniya da ake ganin manya manyan malamai ne ba su ba da fatawa haka sai sun ce to dalilin mu abin da yasa muka ce kaza ga dalili ga dalili ga dalili in kaga yayi ma a matsayin ka na almajiri kai bincike kaga ya inganta ka dauka in kaga bai yi ma ba a kaninka da Allah kaga dalilin da fi nasu kai aiki da shi Allah ba zai kama ka ba wannan shine Allah subhanahu wataala ce man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki yujza bih za a saka mishi da shi kai hattara man ya'mal man wannan shartiyya ce tana da wato fi'lu sharti tana da jawabu sharti man ya'mal ya'mal wanga fi'lu sharti na an daure shi majzumi na yujza bih to kuma gashi da fatha a'a shi ma majzumi na asalin shi yujza bihi to shi ko fi'ili mu'tallul akhir in dai za a yi mai jazma za a shahi harful illa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aslin shi alam tara amma ba ta alam tara saboda lam harfu jazmin ce tara fi'ilun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi wato harfu harful illa an gane ni an shafi mi harfin illa dan haka yujiza bih ana nan maga ka zo kana muna karatu ka ce man ya'mal su'an yujza bihi a'a kuskure ne man ya'mal su'an yujza bih yujza bih duk wanda ya aikata mummunan aiki za a sakan ka mishi da shi ina fata an fahimce ni wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira sannan ba zai samu wato wani Allah ba wanda zai zama tuwa mali waliyan majibincin lamarinsa wala nasiran sannan ba zai samu mai taimakon shi ba kuma bayan Allah subhanahu wataala wannan malamai suke cewa an ce duk wanda ya aikata aiki za a sakan kame shi sai suka ce nan wannan yana nuna cewa kenan dukkan yin mummunan aiki za a sakan kama sai aka ce a'a sai wanda ya tuba wanda ya tuba Allah subhanahu wataala ba zai sakan kame da shi ba an gane tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawarin mutumin da ya tuba zai gafarta mishi ko ba haka ba to in ka tuba ba a cewa yujiza bihi don kaka ce a an ce duk wanda ya aikata aiki ai sai an saka kamai a illa man taba wanda ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama shi ba abu na biyu da an ka ce man ya'mal su'an yujiza bih in ka aikata mummuna baka tuba ba kana matsayin musulmi to Allah zai iya kama ka anan duniya ya raga ma ma'ana kafin a tai lahira ko kuma a bari sai ka zo lahira a kama ka in an kama ka nan duniya to shikenan hadisi ya tabbata a cikin sahihul sahih muslim daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ma yusabu almuslimu kullu ma yusabu bihi almuslimu kaffara duk abin bakin ciki da damuwa da yake samun musulmi a rayuwa ta duniya ana kankare mishi zunuban shi ne an gane ni hatta nakbatu allati yunkabuha kenan hatta da abinda mai kira suna wata damuwa shine annakba da larabci an ce nakba shine damuwa abubuwan da suke damunka aw shaukati yushakuha hatta da kaya wanda mutum yake takawa matsayin za a rage mishi zunubi ne ashe waɗannan lalurorin da muke ganin suna samun mu za a yi tathhirikin mu ne kana da zunubi mai yawa shi yasa wani zaka ga sai karshen rayuwa tai sai Allah ya turo mai rashin lafiya mai yawa sai kai mamaki ya ake wannan rashin lafiya ya zo mawa ne sai ya yi rashin lafiya ashe tsarkake shi ake yi tsarkake shi ake yi sai an samu an ga zunuban an wanke su gaba daya sai a kashe shi shikenan sai mutum bai da zunubi dan haka in ba a tuba ba Allah zai iya kama ka nan duniya ko kuma in ka mutu an ka tai lahira nan duniya ba a saka ka ba can ne za a yi maka sakamako wannan ko sakamakon yana da tsauri don in an tai lahira wallahi al'amarin bai da kyau wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira ba zai samu kuma wani sannan kuma wannan ne malamai suka ce akwai istidraj kaga Allah ce man ya'mal su'an yujza bih yanzu kun ga muna ganin cewa turawa suna aikata abin da suka ga dama amma babu abin da yake shafar su ko ba garan bane a kashe na kashewa ku dubi irin yadda duniya ta rikici sannan ku dubi irin yadda dan adam ya zan kayan kasuwanci ko ba garan bane dan adam ya zan kayan kasuwanci da babanka ya mutu turai wallahi kai kokari a maido shi don suna gunce shi su daddake shi su daddatse su katse nan da nan da nan da nan in mai son hannu ya taho a sayar mishi mai son jijiya a sayar mishi mai son koda a sayar mishi mai son ido a sayar mishi to suna aikata haka ko ba ka bane ga azzalumai suna aikata abin da suka ga dama muna gani suna sha mutum ya zo ya sa a kashe mutane da dama kuma ba ya komai ba ko ba kadan bane ko ko muga mutum ya saci kuɗin mutane na al'umma an amince mai ya shiga manya manyan motoci ya auri mata masu kyau ya kira makiɗa ya je maka ya yi kaza kuma har yanzu ba a yi wani abu ba kana ganin mutane na zalunci kuma har yanzu babu abin da ya same su a'a man ya'mal su'an yujza bih istidraji ne Allah yake yi ma azzalumai zai iya kama su duniya ko lahira wala tahsabanna Allah غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار حديثي كما من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله لا يملي للظالم ألا ينم الظالم جنكري ذا أي مكسن تالالا كوتور تالالا حتى إذا أخذه لم يفلته in Allah ya tashi kama shi ba a kubcewa shi yasa da Allah ya wato kamar yadda Bahaushe ke cewa rana ɗari ta ɓarawo rana ɗai ta mai kaya Allah zai kyale kai wannan kai wannan kai wannan sai mutane suna ganin ba a komai radda Allah subhanahu wataala ya kama mutum sai ya zama to abin tausayi Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal min as-salihat
wa man ya'mal min as-salihat min zakarin aw أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات دون دي أيكة أيكي نجري kaga min salihati Allah subhanahu wataala ce aiki nagari min zakarin namiji ne aw unsa ko ko mace wa huwa mu'minun yana da imani kaga nan musulunci ya san Allah shi halittin namiji da mace amma ba a kalli kabilar wani ko kasar wani ba ko alakar wani da wani a'a min zakarin aw unsa shine abu na farko wato ya'mal min salihati ya aikata aiki nagari wa huwa mu'minun kuma yana da imani ya zamanto aikin na an gina shi akan aqida ta musulunci to fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne za su shiga aljanna an gane ni a qira'a ta asim da qira'a ta abu ja'far da qira'a ta ibnu kathir da qira'a ta rawh an gane ni za su karanta yadkhuluna aljanna shine za su shiga aljanna qurra waɗanda ba a faɗa ba fa ulaika yudkhaluna aljannata wala yuzlamuna naqira yudkhaluna za a shigar da su yadkhuluna za su shiga ba matsala Allah zai shigar da su mala'iku za su nuna musu ta inda za a shiga sannan kuma su za su shiga sai ka gane bambancin kaka ce kira'o'in sun ci karo da juna ko wannan kira'a ta kare ta wannan a'a za a shigar da su aljanna kuma za su shiga fa ulaika yadkhuluna aljanna za su shige ta qila dkhulu ha na'am qila dkhulul janna qila dkhulil janna aka ce da shi shiga aljanna kaga nan shi aka ba umurni ya shiga an kalli lokacin da zai shiga an gane ni amma an ka ce fa ulaika yudkhaluna aljanna za a sanya su aljanna sanya su za a yi don Allah ne zai sanya su ko ya ba mala'iku dama su kuma ya ba mala'iku dama su nuna musu sai da za a shiga wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam da haka kira'o'in nan ba ƙaryata juna suke yi ba suna tare da juna wa man ya'mal min as-salihat wanda ya aikata aiki nagari wato min as-salihat aiki nagari min zakarin aw unsa na daga namiji ko mace wa huwa mu'minun kuma yana da imani imani na gaskiya imanin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi fa ulaika yadkhuluna al-janna ko yudkhaluna al-janna wa la yuzlamuna naqira sannan ba za a zalunce su ba gwargwadon wato ballo ko digo wanda yake akan dan dabino shine annaqra daga annaqru ne shine abinda an ka dan tsakara ka dan ko aka dan suka to akwai wani dan baki wani dan digo ko dan ballo ko dan baddo da asaman wato dabiro dan baki dan baya in ka duba to shine wala yuzlamuna naqira ko tamkar wannan abin ba za a zalunce su ba kuma ko abin da ya kai kasa gare shi ba za a zalunce su ba don akwai abin da fishi zama karmi kaka gane cewa a to yuzlamuna aqallu min naqir la wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunta kowa ba komi ba za a zalunce ka ba wannan kuma shi ya nuna alqur'ani kitabun mutashabihan masaniya duk tafiyar da alqur'ani yake yi tun farko har karshe ka sai ka duba in ka ga an kawo masu imani to za a kawo waɗanda ba su yi imani ba in an kawo makomar masu imani sai an kawo makomar waɗanda ba su yi imani ba in an kawo mutane nagari sai an kawo waɗanda ba nagari ba in an kawo aiki nagari sai an kawo aikin da ba nagari ba tun farkon alqur'ani har ƙarshen sa haki alqur'ani yake tafiya wallazina wato uiddat lil kafirin وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه نا التي أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا كاجم مأواهم كو والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات كاجم مأواهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا كاج سوءا كو يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات كاج صالحات كو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لن يكمات مداكنتا أبن مكة فتاة زمن تولي الله شباب لادا وان من كي كسكري الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سيقو بأن الله يكامل ري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته